أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام a bayan rana da mun yi bayani takaitacce game da a ibn jami'a rahimahullahu ta'ala da bayanin rayuwarsa da gwagwarmaya da ya da sauran mutane da kuma irin wahalar da ya sha kuma irin gudunmuwar da ya kawo wa addinin musulunci game da rubuce-rubucen da ya yi a insha Allah ta'ala yau za mu tashi daidai farkon wannan littafi shi ne farkon bayanin ita a filin ta halin suna wa jama'a ita amma ba da ranar ce mun yi mukaddima mun yi godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko manzan allah sallallahu alaihi wasallam na muka yi bayani game da shahadatu allah ilaha illallah malam ce amma ba bayan haka wato ita amma ba kalma ce ko jumla ce da ake zuwa da ita domin a nuna an tashi daga uslubi na farko an shiga wani uslubi na biyu kuma idan mutum ya yi godiya ga Allah da yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo da amma ba ma'ana bayan wancan abin da ya gabata to ga abin da nake so in faɗi da ita da mahma ya kun duk ɗaya ne mahma ya kun duk yadda ya kasance gashi gashi gashi gashi yasa ibn malik cikin alfiya ce amma ka mahma ya kun min shay'in wafa li tilwi tilwi ha jawaban gulifa saboda haka ma'anar da shine kamar ka ce duk ma yadda aka yi dai to ina son ku gane shi za ake cewa amma ba'd to amma ba dinnan ana so a zo da ita a cikin littattafan da aka rubuta haka cikin maganganu haka cikin huduba don koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don manzan Allah in zai huduba ko zai magana bayan yayi godiya ga Allah subhanahu wataala yana cewa amma ba da haka shi ma nan malam ibnu taymiya ya zo da ita cewa amma ba fa hada to wannan ma'ana wannan abin da za a yi wani dinnan abin da ke gaban kaɗan abin da za a karanta ma nan gaba shi ne bayanin aƙidan halin suna wal jama'a i'tiqadul firqatin najiyatil mansura ila qiyamis sa'a ahlus sunnati wal jama'a i'tiqad abin da yake ce mai i'tiqad an dauko shi daga aqida aqida kuma shi ne abinda mutum yake ɗarme zuciyar shi a kan shi abinda ka yadda da shi a cikin zuciyarka shi yake ce ma al'aƙida me ka yadda da shi cikin zuciyarka hukunci ne wanda ka ji an gaya ba cewa ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake saboda haka sai ka je ba a cikin zuciya ka rike ka yi aiki da shi shi yake ce ma al'aƙida itiqadu kuma kudircewa itiqadu ya ce wannan shi ne ƙudircewa abinda suna suke ƙudircewa a cikin zukatarsu alfirka shi ne yanki na mutane wani bangare na mutane ba kowa ba wani bangare ne na mutane domin mutane kashi biyu ne akwai musulmi akwai kafirai akwai mushirkai akwai muminai to a cikin ma waɗanda suka yadda da su bauta ma Allah subhanahu wata'ala a cikin su kuma akwai ne ga waɗansu jama'a 'yan kaɗan a cikin shi so ake ce ma alfirka an najiya wadda take kubutatta mai tsira a duniya mai tsira a lahira a duniya ta tsira daga dukkan akidodi mara kyawu ta rabauta da akidar da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita sannan kuma a ranar lahira ta kubuta daga walhalu ta kubuta daga azaba ta kubuta daga wutar jahannama al-mansura wadda ake taimaka ma wadda ake ba ta goyon baya akan wanda ya saba mata ila qiyamis sa'ati har zuwa tashin alkiyama wannan bayani da malam yayi na cewa itiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'a ya dauko shi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la taqumu sa'atu wa la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amru Allah wa hum ala dhalik Allah yace wani yanki na jama'a ba za su kushe ba suna samun goyen baya a wurin Allah har sai al'amarin Allah ya zo akan wannan abin da suke akan shi wanda ya kaskantar da su ba ya cuta musu wanda ya saba musu ya ce bai yarda da abin da suke wani ba ya cuta musu da komai har zuwa tashin alkiyama to a nan wurin akwai ishkali manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya gaya mana cewa alkiyama ba ta tashi sai akan wa shirarin nas lokacin da za a tada duniya ta ƙara aiki a wannan lokacin babu mai imani babu wanda za a ragawa cikin mutanen da imani daidai da bayan zarra an kana da ita ta imani kayan tashin alkiya lokacin da za a busa kaho daidai mutumin da yake da kwayan zarra ta imani babu shi duniya sai dai waɗanda suka cika suka bace da kafirci da shirka su kaɗai ne ke rayuwa cikin duniya amma duk wanda yake da imani ko mai rauni ne Allah ɗauke shi zai kayan wannan lokaci saboda haka nan abinda ake ne da ila qiyamis sa'ati ana ne har zuwa lokacin da Allah zai karɓar su ba har zuwa tashin alkiyama ba ba har zuwa tashin duniya ba har zuwa mutuwar su masu wannan aqida din wanda Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita da haka ake kiransu da alfirqatun naji jama'a wadda ta tsira wadda ta kubuta ta samu layayya game da akidinta game da ayyukanta ba ta aikata komai sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su rike komai sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so da su saboda haka ila qiyamis sa'ati ana nan har zuwa lokacin mutuwarsu amma kiyama tana tashi ne akan shirarin nasi manzo Allah ce la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah kiyama ba za ta tsaya ba ba za ta tashin alkiyama ba har sai an kai a cikin duniya ba hudun sunan Allah ba kashin ana Allahu akbar ba kirin sallah ba iqama ba na za ce ma Allah ya ce ma Allah ya haramta kaza Allah ya ce aikata babu sai an waye gari to a lokacin nan ne Allah zai tada alkiyama lokacin ba mace na kirki a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai aiko wani iska wanda yake da kamshin shi kaman kamshin turaren albiski tamshin shi kuma tamshin iskan da dadin shi kamar yadda tufafin alhariri yake da tamshi haka iskan yake da tamshi iska ne mai dadi manzo Allah yace wato wannan iskan ba za ta bar wani mutum ba wanda a cikin zuciyar shi akwai daidai da kwayar zarra ta imani sai ta karbara sannan mutanen banza su tsaya cikin duniya a kansu za a tada alkiyama saboda haka kenan ya bisa a nan wurin ana bayanin mutuwar mutanen su waɗannan masu irin wannan aƙida ta kwarar mutuwar su ake ne da kiyami sa'a nan wurin domin malamai suna cewa duk wanda ya mutu kamar kiyamatu duk wanda ya mutu alkiyama shi ta tsaya ya bar wasu amma shi tashi a ta riga ta tsaya don ya koma wurin allah da ya bar duniya ahli sunnati wal jama'a su ne ahli sunna wal jama'a ma'ana ƙudurin su ne zai faɗi aƙida su ce zai faɗi ahli sunnati wal jama'a abinda ake ce ma sunna kamar yadda muka sani ita ce a tariqatul lati kana alaiha rasul sallallahu alaihi wasallama min aqwalihi wa af'ali wa taqrirati shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a kanta na maganganun shi da ayyukan shi da kuma abubuwan da aka yi yana kallo mai ce komai ba ya tabbatar da su so mutanen da suke suka yarda da waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama bayanan aqida suke zara wal jama'a mana su ne yankin da suka haɗu akan wani abu na addini akan imani da Allah subhanahu wataala da abubuwan da suke bai shi ba ana nihin wato wani yanki na mutane masu wani suna ba hada suna ba su da wani suna ban da wani in sun samu kansu wani suna to suna ne na aiki ba suna ne na kira zuwa ga wannan sunan ba sunan aikin da suke ne kawai amma sunansu shi ne ahalin suna wal jama'a ko alfirkatun naji ko asalafu salih duk abin da ya shahi abin da ya riga ya gabata ya wuce na sahabbai da tabi'ai su ake ce ma'ahalin suna wal jama'a ya za abdullahi dan mas'ud ya ce aljama'atu ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdak wanda ake ce wa jama'a shine abin da aikin da ya daidai da gaskiya ko da kai kadai ne sunanka jama'a to ga Allah subhanahu wataala ya kira annabi Ibrahim da jama'a ba inna ibrahim kana umma qanitan lillahi hanifa ya kasance al'umma ne guda ɗaya alhali lokacin shi kadai ne a zamanin shi kadai gurgurma da kafirai babu wani mai imani tare da shi amma Allah ya kira shi da sunan umma saboda ya tsaye da abinda al'umma za ta tsayuwa da shi abinda za a samu wurin al'umma shine ya tattaru wurin annabi Ibrahim alaihi salam shine da'awa shine wa'azi shine karantarwa shine gwagwarmaya shine komai da komai aikin da al'umma masu tarin yawa za su yi shi kadai ya yi shi kuma ya da musulunci a zamanin shi da haka bayanin waɗannan mutane shi ne malin zai bayanin aƙidarsu ahli sunnati wal jama'a masu biye sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba sunnan wani manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba su biye maganganun kowa ba su biye ra'ayyukan kowa sai dai abin da ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi yasa ake jingina su zuwa ga ahli sunna wal jama'a saboda su ba su aikatawa sai manzon Allah ya aikata ba su faɗi sai manzan Allah ya faɗa ko kuma ba su faɗi ba su aikata masu yin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar saɓanin yan bida yan bida ana kiransu da bida su ne ɗan bida sai dai a jingina shi zuwa ga bida shi ko zuwa ga ɓacewa shi sai a kira shi da sunan mai wani mai irin wannan bida kamar kadariya kadariya ai ba alusun na domin su ba su yarda da kadarin Allah sai a ce musu kadariya a kira su da bid'arsu kira su da bace wanda suka yi hanya Allah kamar murji'a murji'a ai ba aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da aka sai a kira su da bid'arsu da batarsu wani lokaci kuma yan bid'a ana kiran su da shugabansu kamar jahmiya ana jingina su zuwa ga jami'in safwan jami'a zuwa ga shugabansu wanda ya ware wannan muguwa a gida da ko kuma zuwa ga aiki mugun aikin da suke sai a jingina su zuwa ga wannan mugun aikin kamar shi a ce masu rafita saboda sun ki shugabancin tsayin na abokar da umar ko kuma khawarijawa saboda horojin da suke ma shugabanninsu ɗaukan makamai da tawaye da suke ma shugabanni sai a kira su da wannan suna amma ahlus sunna ba su da wani lakabi ban da wannan ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'abuta jama'a na farko masu biyan jama'an na farko ma'ana suna bin sunna annabi sallallahu Alaihi wasallam amma bisa fahimtar mutanen farko waɗanda suka rayu da sunna da su ne sahabbai da tabi'ai ba ka fahimta addini in baka koma ga rayuwar wadancan ba la yasluhu akhir hadhihi al-umma illa ma salaha bihi awwaluha Ƙarshen wannan al'umman bai gyaruwa sai da abin da na farkon da suka gyaru da shi ba ka fuda hadisi ka fahimce kai kadai dole sai ka koma zuwa ga abin da sahabbai da tabi'ai suka fahimci wannan hadisi haka ma qur'ani ba ka dauko aya ka ce ga hukuncin da take badawa dole sai ka koma ga tafsirin sahabbai da tabi'ai wannan shine ahlus sunna alkitabu was sunna ala fahmi salafil umma riko da qur'ani da sunna amma bisa fahimtar magabatan al'umma ba bisa fahimtar ka ba idan ka gina fahimtar ƙur'ani da sunna akan fahimtar ka to kai ba ahlus sunna bane ko da ƙur'anin da sunna kake karanta dan bid'a ne kai to saboda haka bayanin waɗannan mutanen dai bayanin abin da suke kudurcewa a cikin musulunci shine malam zai bayani malam yace al-imanu billah ko wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal ba'da al-maut والإيمان بالقدر خيره وشره wannan su ake ce ma shika-shika imani guda shida al'iman billahi wato imani da Allah a dunkule shine mutum ya imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin kowa da komi rabbu kulli shay'in wa maliku shi ya halicci komi kuma shi ke mulkin komi babu wanda ya isa ya ja in ja da Allah cikin abin da Allah ya halitta dole mutum ya tada wani mutum ya gaskata da cewa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta da sifofi na kamala waɗanda suke abin tsarkakewa daga dukkan wani tawaya ko aiki sannan mutum ya yi imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya cancanci abota mai shi kadai babu abokin tarayya gare shi mutum ya aiki da wannan kuma ya san da wannan shine imani da Allah rububiyya kai imani da ita aikin Allah subhanahu wataala cewa bai da abokin tarayya a ciki sannan kuma uluhiyyan Allah ka yadda da ita cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba babu abin bauta sai Allah ba babu abin bauta bisa ga gaskiya bisa ga dacewa da cancanta sai Allah amma akwai abubuwan bauta wanda sun yi miliyan guda cikin duniya abota makashi abota makashin awaki abota mashanu abota makashin su abota mai tsari abota ma abota ma wuta abota ma rana abota ma turmamu abota ma sama da ƙasa ga sunan itace abota masu abubuwan da ke doron ƙasar na wanda ake bauta sun yi miliyan guda amma duka aikin banza ne baki ɗaya mutum na bauta musu ne ba basu ga sun dace ba don ba abin da suka bauta yanzu kashin awaki mai maka kai kama shi ba shi yi maka in ba don ka samu ciyawa da dusaka ba dabbar ta ci ba ya za ta yi kashin kuma ta yi kashin kuma ka kuma kana bauta mishi sanuwa in ta yi ni da yunwa mutuwa za ta in ba ka ci yadda ita ba kuma kai wanda kake ci da kuma ka ce shi ne allanka sau da haka la ilaha bi haƙƙin illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah amma abu in kace babu abin bauta babu kowa ba abin bauta sai Allah ƙarya ce akwai abubuwan bauta shi da kanshi Allah ya tabbatar da cewa akwai abubuwan da ake bauta ba ba da gaskiya ba amma wanda ake bauta ma da gaskiya shine Allah zalika bi anna Allah huwa al-haq shi kadai ne mai gaskiya Allah subhanahu wataala shine wanda ya dace wa mala'ikatihi da kuma mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya yi imani da mala'ikun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mala'iku dole mutum ya yi imani da cewa wata halitta ce da Allah ta'ala ya halice su daga haske mutum ya yi imani da cewa su bayan Allah su ba alloli ba ne su ba iyayen gishi ba ne babu Allah ko dai cikin mala'iku babu abin bauta ko dai cikin mala'iku bayi ne na Allah Allah subhanahu wataala ce bal ibadun mukramun bayan Allah ne masu daraja wurin Allah la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ba su gabatan Allah da magana ko da aiki suna umarni ne da aiki har ma Allah subhanahu wataala yamma mutane yamma mala'ikun ka shaidi wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fadhalika najzihi jahannam duk wanda cikin mala'iku ya ce shi abin bautawa ne ba Allah ba Allah ya ce ba mala'ika duk girman shi sai Allah ya babbaka ya cikin wutar jihannan mala'ika shi da kan shi baya cewa shi abin bautawa ne sadakan mutane su bari ke mala'iku a matsayin abu bayan Allah ne kama kowa amma masu daraja waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su wata daraja ta musamman dole mutum yarda da wannan ma dole karra da cewa mala'iku ayyukansu kala-kala kowa da irin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a ƙarshe ya rarraba musu ayyuka kamar yadda ya rarraba mu ya rarraba mu bayan Allah ayyuka haka Allah subhanahu wata'ala ya rarraba akwai wanda ke kula da wahayi zuwa ga annabawa da manzanni akwai mai kula da ruwan sama akwai mai kula da karɓar rai akwai masu tsaron wutar jahannama akwai masu tsaron aljanna ga sunan dai mala'iku iri-iri Allah subhanahu wata'ala ya halitta dole mutum ya imani da ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya ya halice su akan shi wa kutubi da kuma imani da littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su mutum ya imani da cewa duk littattafan nan magana ce ta Allah Allah ne ya faɗe su ba halittan Allah ba ne maganganu ne na Allah subhanahu wata'ala duk wani littafi da Allah ya saukar da shi daga sama magana ce ta shi sannan kuma ta iman da cewa haske ne na Allah kamar yadda Allah ya sifanta su da nurun wa kitabun mubin qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga wurin Allah daga wurin Allah da kuma littafi wanda yake mai bayani dalla dalla mu ce iman da cewa shari'a ne Allah ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan shari'a ta iman da cewa da tattafan nan da Allah ya saukar rahama albashir ne ga waɗanda suka yi imani da su tun duniya cewa su za su samu aljanna dole mutum ya yi imani da wannan mutum ya yi imani da littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sunansu cikin alkur'ani kama a taura kama al-injil kama al-zabur kama sobe ibrahima wa musa kama alkur'ani waɗanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya dunkule su bai faɗe su ba su ma wajibin ka kai imani da su cewa akwai littattafai ban da su ni ma na yi imani da su ko da ban san sunansu ba na yarda da cewa Allah ta'ala ya saukar da waɗansu littattafai ga annabawan shi da manzanni wa rusulihi kuma mutum ya imani da manzannin Allah wa rusulihi mutum ya imani da manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko duniya ya go zuwa ga bayan Allah subhanahu wata'ala manzanni suna da yawa da manzanni da annabawa sun sha bambam manzo shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake aiko shi da shari'a sabuwa gal tana iya ƙaro abubuwan da shari'ar da ta gabace ta zo da su tana iya shahi waɗansu abubuwan da shari'ar da ta gabace ta zo da su tana iya tabbatar da waɗansu kamar yadda addininmu yake manzala sallallahu alaihi wasallama da yazo Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wadansu abubuwa wanda cikin nasaranci akwai su suna nan muna yi su ma suna yin su wasu kuma Allah ya goge su kuma ya kawo waɗanda ba su da su to wannan shi ake ce ma manzanci manzo ana turo da sabon abu fil sabuwar shari'a lokacin da za a koshi babu wani manzo to annabi kuma shine sabanin wannan shi ne wanda Allah ke aikowa ya aiki da shari'a annabin da ya gabace ko manzan da ya gabace shi ya aiki da ita babu wani sabon abu amma Allah subhanahu wata'ala zai sanya a cikin zukatan bayi cewa wannan annabin Allah ne ya ba shi waɗansu abubuwa wanda ba a ganin su sai ga annabi daga cikin annaba ya girmama shi ya karfafa shi da mu'ujizoji amma shari'a tana nan irin ta wanda ta gabace ta ita ce za a yi aiki a kanta ita kira zuwa gare ta waɗansu malamai suke cewa manzo shi ne wanda ya zo da shari'a sabuwa kuma aka umarce da isar da ita annabi kuma shi ne wanda aka aiko da shari'a amma ba a umarce shi da isar da ita ba sai dai aiki da ita shi kaɗai yana kallon mutane na shirme na ɓata ba ya musu magana a ga wannan ta'arifin na annabawa bai daidai ba domin ba annabawa ba masu daraja ko munan al'umma manzana sallallahu alaihi sallama in muka sani ba mu yi ba mai Allah zai mu in muka boye ilimi ba mu karantar da mutane ba mai Allah zai mu sai Allah ya kama mu mu kanmu ba a ce mai aiki da abin da muka sani ba kowa ya je ne muna shi ba in ka sani ka karantar da wanda ba sani ba ba ce manzo Allah ya ce wanda aka tambaye shi wani abu ya boye shi na ilimi Allah zai mai lijami da wata jahannama ranar alkiyama kuma ga aya Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in wanda ya boye abinda Allah ya saukar da shi na Qur'ani da bayanan da Allah subhanahu wataala ya saukar da su ga manzon Allah Allah ya ce waɗannan Allah ya tsine musu albarka kuma tsinuwa ma suna tsine musu to balle annabi dan haka tarihi na kwarai shine annabi wanda aka aiko shi da shari'a wanda ya gabace shi zai aiki a kanta zai da'awa zai kira ya karantar da mutane ya ci gaba da aikin da annabin da ya gabace shi shi ne annabi annabawan nan hadisai sun zo da bayanin annabi akwai annabi dubu dari da ashirin da uku hadisai sun zo amma malamai suna sabani akan hukunci waɗannan hadisai wasu malamai suna ganin hadisai ne masu rauni ba gaskiya ba ne waɗansu kuma malamai suna ganin hadisai ne ingantattu abinda ya dacewa da shi ne mutum imani da cewa suna da yawa manzanni kuma hadisi ya zo shi ma shi ma hadisi ana akwai maganganun malamai a kai shi amma ibn al-qayyim a cikin muqaddima ta zadul ma'ad ya tabbatar da waɗannan hadisa dan da ya kawo su bai wado hukuncin su ya kyale su kaman ya yarda da su manzo 313 kamar yadda muke jin malamai na faɗi to saboda haka dai abinda ake so da yawansu da rashin yawansu ka dai imani da cewa Allah ta'ala ya aiko waɗansu mutane bayan shi zuwa ga waɗansu bayan shi domin su yi ma bayan shi bayanin abinda Allah ke so da abinda Allah bayan su a dunkule a bayyane a bayyane Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sunayen annabawa ɗaya ɗaya ɗaya cikin alkur'ani an guda nawa guda ashirin da biyar duk da yake malamai waɗansu na cewa 24 ne waɗansu ba sa annaba adam ciki amma annaba adam malamai suna sabani annabu ne ko ko uba ne ma dai mu a harsunan mu muna ce mai annaba adam ba mu cewa adam kawai kuma mu cewa baban mu adam sai dai mu ce annaba adam waɗansu malamai suna ganin shi ba annabu ne wasu kuma malamai suna ganin annaba ne waɗanda annaba guda 25 da Allah subhanahu wata'ala ya ambata dole mutum ya yi imani su waɗanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya dunkule su ya jimmale su bai waɗi ko suwa ne ne ba su ma dole ka yi imani da su Allah ta'ala ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk waɗansu manzanni mun kissanta maka mun karanta maka labaransu kuma waɗansu manzanni ba mu gaya maka su ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطل من أيكم من زني cikin su akwai wanda muka gaya maka akwai wanda bamu gaya maka saboda haka a cikin suratu al-an'am Allah subhanahu wataala zaro 18 kaza wani malami ya waje abin yake cewa fi tilka hujjatuna minhum samaniyat min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum ma'ana a cikin suratul an'am cikin tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha wa inna rabbaka hakimun alim Allah ya zana annabi 18 dole mutum ya imani da su kai imani da su a dunkule kai imani da su a rarrabe dunkule wanda Allah bai wadi ba a rarrabe wanda Allah subhanahu wataala ya wadi wal ba'di ba'da al maut mutum ya imani da kuma tashin alkiyama bayan mutuwa wa anna Allah yab'athu man fil qubur Allah na tado dole ke cikin kabari ko ma wane ne shi ko yaushe ya mutu ko da farkon duniya ya mutu Allah subhanahu wata'ala zai tado shi don Allah yana ganin shiga yana in tun da aka yi duniya ya mutu in duniya ta yi shekara miliyan Allah na ganin gawa shiga ta nan ga inda ya mutu in ma tana cikin jikin wani abu da aka yi gini da shi Allah na ganin shiga yana sai an tado shi dole mutum ya imani da cewa bayan mutuwa akwai tashin alkiyama ka bambanta da kafirai waɗanda suke ganin an mutu shi kenan tashin alkiyama a wurinsu wasu daga cikinsu cewa in an mutu rayuka za su koma ga wasu kuma shi kenan waɗannan shikunna sun lalace ba a ƙara tada su saboda sun sa hankalinsu da tunaninsu cewa ya za a mutu ya koma ƙasa kuma ya sake dawowa duniya sun man cewa ya kawo shi duniya wadda yake dama su ba su yarda da wa ya kawo shi duniya suna ganin yanayi ya kawo shi duniya shi kenan kuma ya rayuwa ya kare shi kenan yanayin shi lokacin shi ya wuce ba ya koma dan ya komo kuma ya kare wani lokaci kenan cikin tunaninsu amma Allah subhanahu wataala wanda ya kawo mutum duniya shi kuma zai iya tara shi bayan mutuwar shi huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ke wara halitta kuma ya sake maido halitta وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا idan muka zamanto kasusuwa muka zamanto gari muka zamanto ƙasa za a tada mu sabuwar halitta Allah ce kulkunu hijaratan aw hadida kace musu ku zamanto duwatsu ko ku zamanto ƙara huda au khalqan mimma yakbur min dalik ko halittar da take mafi girma daga wannan ba sai kuluna man sai ido wani zai sake mai dubu Allah ya ce ka hada musu kulil ladhi fatarakum awwala marra wanda ya kage halittar ku farkon lokaci shine zai sake mai dubu karo na biyu to dole mutum ya yi imani da cewa in an mutu za a tada mutane kuma an tada mutanen nan ba irin wannan rayuwar ce za mu sake yi ba yanzu an tada mu wato sakayya ce za a wama akan ayyukan wanda ya aikin alheri zai ga sakamako mai kyawu wanda ya aikin sharri kuma zai ga bugun sakamako mutum ya yarda da wannan wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi da imani da kadaran Allah subhanahu wata'ala alheri da sharri dole mutum ya imani da kadaran Allah subhanahu wata'ala kadaran Allah shine ilimin Allah subhanahu wata'ala da ya san awan abubuwa da gwargwadon su tun gabanin ya halice su tun kayan ya halice su dama ya riga ya san ya riga ya rubuta komai gabanin halittar duniya da shekara dubu hamsin tun ka ya halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah riga ya rubuta abinda in yayi duniya ga abinda za ya faru wannan kadara sirri ne na Allah subhanahu wataala da ya bar mu kan shi sanin shi shi yasa imamu tahawi cikin tahawiya ya ce wa asalin qadri sirrullahi ta'ala fi khalqihi asalin kadaran Allah sirrin Allah ne a cikin halittar shi lam yaqri ala dalika nabiyyun mursalun wala malakun muqarrab annabin da yake aikakke daga wurin Allah bai leko wannan sirrin na Allah haka ma mala'ikan da yake kusa da Allah bai gani ba sirri ne da Allah ya bar maka shi sanin shi kadai ya san shi bai da abokin tarayya ciki yace tunanin wannan da nazari da zurfafa tunani game da kadaran Allah yace hanya ce ta tabewa duk wanda yace zurfafa tunanin shi ya gano kadarin Allah subhanahu wata'ala to zai tabi zai zama kahiri shi yasa kadariya suka zama kahiri manzo Allah ya kira su da sunan majusa hadi al-umma majusa wannan al'umma ne saboda mi sun zurfa tunanin su a cikin sanin kadarin Allah subhanahu wata'ala saboda haka sirri ne na Allah subhanahu wata'ala da wanda ya zurfa tunani yasa tunanin shi a ciki ya gano wani abu to ya kama hanya ta hallaka ya samu wata daraja ta wuce iyaka inda Allah ya ce ya tsaya domin abu ne yake boye baka sani da haka mutane su kiyayi tunanin mai kadaran Allah subhanahu wataala ta hanyar tunani ta hanyar nazari ta hanyar waswasi wato kadaran Allah subhanahu wataala Allah ya nade sanin shi daga halittar shi baki daya babu wanda ya gwada ba kuma ya hana halitta su nemi sanin kadara su nemi ilimin kadara yaya aka yaya aka Allah subhanahu wataala ya hana shi yasa Allah ce la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambaya Allah dan me ya aikata sai dai Allah ya tambaye su dan me ku saboda shine malici ku makhluquna ne ku halitta ku aka yi shi ke da ku ba kuke da shi ba shi yana da damar ya tambaye ku amma ku ba ku da damar ku tambaye shi tsakanin mai gida da bara ma akwai wannan ko bara in ya kai cikakken mabi ba ya ce ma mai gidan shi dambi ya kai sau da wannan dambi din tana iya sa kore shi daga aiki saboda dambi rashin ladabi ne ka ce ma mai gidan ka dambi ya kai ka kenan kai ne mai gidan shi ba shi ne mai gidan ka ko haka ma Allah duk wanda ya tambaya dan mi Allah yayi kaza to ya watsar da hukuncin littafin Allah subhanahu wataala ya watsar da hukuncin Allah to kuma wanda ya watsar da hukuncin Allah ya zama daga cikin daga cikin kafirai ka tambayi dan mi Allah yake azan mutane shin lafiya ma'ana tambaya irin ta mi ta ta'annuki ba tambaya bace kake yi dan ka gano hikima ba da madahohin da yasa Allah yake jarraba mutane da talauci ko jarraba mutane da hori ko jarraba mutane da sanyi mai tsanani har a mutu ko cututtuka masu kashe mutane a kana tambaya ne saboda ranka ya baci to duk wanda ya irin wannan tambayar kafiri duk wanda irin wannan tambaya zama to kafin amma in ka zo wurin malami ko kuma kai da kanka ke tunanin "Wai, me yasa Allah ya kaza amma tambayar da kake yi kana tambayar kanka ne dan ka gano wasu hikimomi ba wai dan ka zagi Allah ba in dan ka zagi Allah ne to ka zama to kafiri kenan saboda mi kadara sirri ne Allah ya ɓoye shi bai gwada mu kowa shi ba ta mala'iku ba ya gwada musu sai dai ce masu ayi kaza ayi kaza irin lokacin abu kaza ya Allah zai cewa ayi kaza kuje lokacin abu kaza ya kuje ku yi kaza daidai lokacin a yi shi raka babu wani mutum wanda ya leka lafin mahfuz ya ga sirrin Allah subhanahu wata'ala da ke cikin wannan abu imani da kadarar Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani yana da darajoji guda hudu daraja ta farko shine sani Allah subhanahu wata'ala ya san ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu allau kana kaifa yakunu ya san abin da ya kasance abin da zai kasancewa abin da sannu sannu zai kasancewa in ya kasance kuma yaya ne zai kasancewa duka Allah ya san sannan Allah subhanahu wata'ala ya halicci abu ya halicce shi bayan ya yi halitta kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya so shi dama can ya sani sai ya halicce shi da kuma ya halicce ya bar shi kuma sai ya so ya faru daga nan kuma ha sai mi sai rubutawa sai aka rubuta shi kenan Allah ya ce inna zalika fi kitab alam ta'lam anna Allah ala ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir mata aya Allah ta'ala ya ce ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir abinda zai faruwa Allah ya riga ya rubuta shi tun kahin yawa dole mutum yarda da wannan na daɗi ka yarda na wahala ka yarda da wahala ta cin maka ka ganka katin cikin ka cikin wata irin wahala cikin wani irin mawuyacin hali kawai ka tuna Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ku sai taba ko da ranka ya bace lalle ba daɗi bai da daɗi amma me ko da ranka ya bace kai maza kai istirja'i كما ذكر إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها كي ماذا كقوم بابا الله سبحانه وتعالى كباجر دن nan ya dade dan in ya dade to ka zama to bawon shi dan baba ma Allah ba kai maza ka nuna bautar ka ga Allah subhanahu wataala sai wannan ya zama to mi sauki ga wahalar da ka shiga ciki sai ya zama to sakamakon Allah subhanahu wataala haka sakamakon shi Allah subhanahu wataala zai sauƙaƙa maka zai kawo ma rangwamen wahalar da ka shiga saboda haka waɗannan su ne shika-shikan imani guda shidda waɗanda imanin mutum bai inganta dole sai in ya imani da su duka in ya zaɓi uku ya yi watsi da uku to ya zama to arne ne kafir in ya zaɓi biyar ya ce biyar da na shidda ba kamar yadda waɗansu musulmi suke wannan kafirci waɗanda ba su yarda da ƙadarar Allah ba ta ƙarya ce kawai babu wata ƙadarar Allah kaga waɗanda suke cewa babu kadara ta Allah kaga ba su yarda da bibi ba su yarda da alƙur'ani don ƙur'ani cike yake da bayanin ƙaddarorin Allah ayoyi barkatai kuma mutum na zai ga ayoyin da suke magana kan kadaran Allah subhanahu wata'ala ya dauki littafin shifa'ul alim na ibn al-qayyim wanda ya yi shi ne domin ya yi ma waɗanda ba su yi imani da kadara raddi ba sai ka ga ayoyin da ya lugudan su gasu na barkatai ayoyi masu tarin yawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa waɗanda suke nuna kadaran Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya auna komai gabani ya karuci ya san shi ya san ya za ya faruwa kuma yaushe za ya faruwa kuma wa zai aikata shi duka Allah subhanahu wataala yawan Allah bai san wannan ba ai bai cika malicci bake aka ce abu na waruwa sai yawar Allah to me nan wurin menene bambancin shi da mutane abin musa abu sai ya wari mu kuma a ce Allah ma mahalicin mu haka yake kaga mun sifanta Allah subhanahu wataala da tawaya da nakasa shi kuma Allah subhanahu wataala abin tsarkakewa ne daga wannan subhanallahi wataala amma yushrik ba a jingina ma Allah subhanahu wataala tawaya rashin sani Allah ana jingina mai cikakken sani ta kowane bangare duk abin da zai faruwa ko na mutane ko na aljannu ko na dabbobi ko na tsuntsaye ko na doron ƙasar nan ko ga itace ko ga ruwa Allah subhanahu wataala ya san shi wallahu a'lam nan za mu kwana insha Allah abin da muka wani daidai Allah ta'ala ya bamu lada ya samu ya aiki da shi inda muka yi ba daidai ba kuma Allah subhanahu wataala ya yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كبار زمان لا ياتي قسم كما كنت يا انكلي cikin قسم da kawo kashe wannan tashi tashi hankali da ake cikin ƙasar Allah subhanahu wataala ka yayi mun bakin ciki da wasanni da kawo mu sauki a cikin rayuwa Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri Allah ka shiga mu da tun musulmi Allah waɗanda ba su lahiya ka ba su lahiya mu da ke da lahiya kuma Allah ka ƙara mu lahiya kuma Allah ka samu cika da imani Allah ka samu gama da duniya lahiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين